والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya mai albarka ranar lahadi sha biyu ga watan ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta shida, domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ƙarƙashin jagorancin nisa'u sunna a nan garin mina cikin jihar niger a jiya muna cikin bayani akan faɗin allah ta'ala annabiyu aula بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم sai lokaci ya cin mana ina gani zan ba wa alaran dama dan ya sake karanto mana wannan ayar saboda ɗorawa daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله مدوكين سركي yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi cancanta ga mu'minai fiye da kawunansu ko ya fi soyuwa ga mu'minai fiye da kawunansu ko ya fi zama abin jibanta wa al'amura da abin ƙauna fiye da kawunansu. kamar yadda zai muka bayani cewa yana daga cikin alamar cikin imani shi ne ki so manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fiye da yadda kike son kanki ki so manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fiye da yadda kike son mahaifanki ki so manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fiye da yadda kike son 'ya'yanki ki so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda kake son duk duniya gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanta a so shi ta bangaren nabi'unsa da halayensa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanta a so shi sakamakon abin da ya zo mana da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanta a kaunace shi a so shi saboda Allah maɗaukakin sarki yana son shi yana ƙaunarsa ma'ana ta kowace fuska manzon Allah ya cancanta ya zama abin soyayya gare mu abin ƙauna gare mu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to shi yasa ki fi son shi ki fi ƙaunarsa ki fi ainihin wato gabatar da komai nashi a rayuwa fiye da naki fiye da na kowa wannan shi ne abin da Allah ya gaya mana manzon Allah yana son wala Allah manzon Allah ya fi son mu ma fiye da yadda muke son kanmu manzon Allah yana son mu da alkhairi shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya yi mana bayanin irin soyayyar da manzon Allah yake mana Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
na'am Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo daga cikin ku ma'ana ya zo daga kawunan ku manzon Allah mutum ne irin jinsin ku tare da falala da baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa akan dukkanin mutane Allah ya ce azizun alaihi ma anittu cewa ma anittu duk abin da zai ba ku wahala ko ya sa ku shiga wani irin damuwa ko tashin hankali azizun alaihi wannan abin yana zama wani abu ne mai girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan harisun alaikum manzon Allah mai tsananin kwaɗayin alkhairi ne a tare da ku manzon Allah yana saboda alkhairi sosai ta lace bil mu'minina ra'ufur rahim game da mu'minai manzon Allah mai tausayi ne manzon Allah mai jin kai ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah yana saboda rahma shi yasa ranar tashin alkiyama idan aka ba shi dama ya yi ceto ba wanda manzon Allah zai fara ceta sai al'ummarsa shi yasa ya zama biyayyarsa za ta kai mutum zuwa ga aljanna saba masa kuma zai kai mutum zuwa ga wuta har manzon Allah yake cewa masali wa masaluku kwatankwaci na da kwatankwacin ku ka ka- ka masali rajulin kamar mutum ne auka da naran ya kunna wuta kamar mutum ne da daddare sai ya kunna wuta duk lokacin da ke kunna wuta da daddare za ki ga kwari suna ta yawo akan wannan wuta in ya kunna sai ga kwari suna ta yawo kai kana kora waɗannan kwarin don kar su fada cikin wuta su kuma kwarin nan suna dawowa suna so su fada a cikin wannan wutar wanda Allah ce to haka nake ni da ku kullum ina jan ku ina kiran ku ina nuna muku hanyar da za ku samu rahama ku samu aljanna ko kuma kuna kuna kuna tahowa kuna turowa har sai kun zo kun fada wannan wutar Maza Allah ce wa ana akhidun bi bi hujjatikum anin nar ni na riga na rike abin nan ku da mara ku sosai ina jin ku kar ku shiga wuta wa antum tafallatuna min yadiya min yadiya ko kuma kuna so sai kun kubuce daga hannuna sai kun kwace daga hannuna kun je kun fada cikin wuta din saboda tsananin kauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana yana kokarin ya kai mu aljanna wasu kuma suna kokarin sai sun kai su sai sun kai kansu ina sai sun kai kansu sai sun kai ainihin wato kansu wuta shi yasa manzon Allah yana kaunan mu shi yasa mu ma muna kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم
da yawa ana dangantawa ahlus sunna mu ahlus sunna ko kuma ka ce mu yan izala cewa wai ɗan izala baya son annabi wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne duk wanda ya faɗa haka zalunci ne kuma ƙarya yake yi na tabbata babu wanda ya kai ɗan izala son annabi sallallahu alaihi wasallam kawai su ɗan izala matsalar su suna karantarwa ne suna yin bayanan haƙƙin Allah suna yin bayanan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin yan bid'a su kuma yan bid'a ba sa bambancewa tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ɗauki haƙƙin Allah sai su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ɗauki haƙƙin manzon Allah sai su ba wa Allah wannan ko ba daidai bane Allah yana da haƙoƙinsa da suka shafe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙoƙinsa da suka shafe shi kuma dole ne kai bayanin haƙƙin kowa kuma yin bayanin haƙƙin kowa shine soyayya domin wanda ya zo da haƙƙin kowa ya bayanin haƙƙin kowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu umarni mu ma mu bayyana haƙƙin kowa shi yasa a danganta wa izala saboda tana wannan bayanin cewa ba ta ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kasi ƙarya ne ba gaskiya bane wannan magana sharri ce ɗan izala suna son annabi sallallahu alaihi wasallam domin zan iya cewa ba wanda ya kai su yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam saboda ba wanda ya kasi yawan karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun masa salati shi ma malamin sai yayi salati wannan shine karshen soyayya Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce wa azwaju matan annabi sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum iyayensu ne iyayensu ne suwa iyayensu ne su mu'minai ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace fadin Allah wa azwajuhu ummahatuhum cewa matan manzo sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'mine ne yace fil hurmati wal ihtiram wal ikram wat tawqir wal i'zam matan manzo Allah iyayen mu'mine ne ta wani bangare ta bangaren alfarma ta bangaren haramci ta bangaren girmamawa ta bangaren mutuntawa ta bangaren kambamawa ta bangaren ɗaukakawa mata maza Allah haka suke ga mummune malai to lakin la ta zuzul khalwa bihinna sai dai duk waɗannan abubuwan da za ka yi matan annabi bai halatta ka keɓanta da su ba bai halatta ka keɓanta da su ba abinda ake nufi an kamanta matan manzon Allah cewa iyayen mummune ne cewa matan manzon Allah iyayen mu ne yadda za ka girmama babarka ka mutunta babarka ka ɗaukan ba ma babarka to haka za ka yi matar annabi sallallahu alaihi wasallam ko fiye da haka sannan yadda mahaifiyarka ta zama haramun ne ka aure ta haka matar manzon Allah ma haramun ne ka aure ta sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda iyayenka za ka ambace su da alkhairi ka rufa musu asiri ka yaba musu to haka ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ambace su da alkhairi ka rufa musu asiri ka yaba musu bambancin shine duk da cewa matan manzon Allah matar manzon Allah kamar mahaifiyarka take amma ita bai halatta ka kaɗaita da ita ba ma'ana bai halatta ka shiga ɗaki daga kai sai matar annabi ba bai halatta ba saɓanin mahaifiyarka wadda ta haife ka ya halatta kai halwa da ita ya halatta ka shiga ɗaki kai da ita ku rufe ɗaki wannan ba laifi ba ne amma ta manzan Allah ba haka ba sannan haramun ne bayan manzan Allah ya koma ga Allah haramun ne ka aure su bai halatta ga kowane mutum ya aure matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah in ya auri mace ya koma ga Allah ya bata to haramu ne duk wani namiji ya aure ta saboda matar manzon Allah ce a gidan aljanna a ka'ida ta shari'a kuma mijinki na ƙarshe idan kuka shiga aljanna shine mijinki a gidan aljanna ba mijinki na farko ba wannan ka'ida ce kaga idan bayan manzon Allah suka auri wani kenan ba za su zauna da manzon Allah a gidan aljanna ba shi yasa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne ga kowa ya auri matar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa ne kan wannan ayar fadin Allah wa azwajuhu ummahatuhum sai ce sharafa Allah ta'ala azwaja nabihi sallallahu alaihi wa sallam da ce Allah maɗaukakin sarki ya girmama matan annabinsa ya ɗaukaka matan annabinsa bi an ja'ala hunna ummahatul mu'minin ta yanda Allah ya sanya matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zama iyayen mu'minai wajen me fi wujubi ta'zim ta bangaren wajabcin girmama su wal ijlal da ɗaukaka su wa hurmatin nikahi ala rijal da kuma haramcin mazaje su aure su mazaje haramun ne su aure su matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ta bar idan manzon Allah ya bar duniya bai halatta ka aure ta ba sabanin ragowar mata duk matsayin mutum da girman sa a duniya idan ya mutu ya koma ga Allah ya halatta ka aure matarsa kowaye amma banda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to su wane ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu malaman tarihi suna cewa manzon Allah ya auri mata kusan goma sha uku a rayuwarsa matan da aka ɗaura masa aure a wajen waɗansu malaman goma sha uku ne amma manzon Allah ya tare da mata goma sha ɗaya mata biyu ya sake su kafin ya tare da su mata sha ɗaya da annabi ya tare da su guda biyu sun rasu sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rasu ya bar guda tara manzon Allah ya koma ga Allah matansa guda tara suna raye a rayuwarsa matansa biyu Allah ya musu rasuwa kafin ya tare da- da biyu ya rabu da su su ne adadin matan da manzon Allah ya aura waɗanda manzon Allah umana waɗanda suka rasu suna ƙarƙashin igiyar auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bar shi a raye su ne akwai Khadija bintu Khuwailid matarsa ta farko matarsa ta biyu kuma akwai Zainab waɗannan su ne matansa guda biyu da suka rasu yana raye wanda na na Khadija an binne ta a garin Makka a wata makabarta da ake kira Mu'la ita ce babban makabarta a garin Makka a yanzu ita kuma na na Zainab an binne ta a wani guri da ake kira Sarif tsakanin hanya ce ma'ana idan mutum ya buro Makka kafin ya shiga Madina wajen yana nan kabarin ma yana nan a gefen hanya nata na Zainab to a nan aka binne nana Zainab to amma manzon Allah ya rasu ya bar mata guda tara to matan da manzon Allah ya tare da su su sha ɗaya ta farko akwai Khadija bintu Kuwaili wadda man ita ce matar da manzon Allah ya fara aure kamar yadda suke cewa malaman tarihi manzon Allah ya aure tana ɗan shekara 25 ita kuma tana ɗan shekara 40 kuma manzon Allah ya aure ta a matsayin bazawara ta taba auren hala manzon Allah daga baya ya aure ta manzon Allah tun da ya aure ta bai taba hada ta da wata sun ya zama tare karkashin auren igiyar shi ba har sai da ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala nana Khadija wata mata ce abin misali a musulunci mace ce abin buga misali da ita a musulunci domin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon halittar da ta fara yin imani da manzon Allah mace ce shi yasa mata kun riga mu maza imani da manzon Allah wacce ta fara imani da manzon Allah mace ce wace ce ta fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce na Khadija dama tun kafin Allah ya aiko manzon Allah ta san manzon Allah har ma ta ba shi gudunmuwa sosai a cikin rayuwarsa ta ɗauki dukiyarta ta ba manzon Allah yana gudanar da al'amura na kasuwanci to haka manzon Allah ya zauna da ita kuma da Allah ya aiko manzon Allah sai ta ce farko ta yi imani da shi ana Khadija baiwar Allah ce mai yin biyayya mai tarbiyya mai kula da mijinta mai girmama mijinta mai kwantar da hankalin mijinta yana ɗaya daga cikin ah, fice da Nana Khadija ta yi da shi ta yi fice wajen kulawa da mijinta duk mata da take so ta iya kula da miji to ta karanta tarihin Nana Khadija ita ta yi fice wajen iya kulawa da miji shi yasa za mu ga abin da ya fara tayarwa da manzon Allah hankali a duniya farkon wacce ta zama sababin kwanciyar hankalinsa ita ce na Khadija lokacin da Allah ya aiko manzo Allah abin da ya fara tayar masa da hankali farkon wacce ta fara kwantar masa da hankali na Khadija ce kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana karaita yana zuwa kogon hira yana yin ibada wanda Allah ya kimsa masa yake yi da Allah ya tashi aiko shi a matsayin manzo sai ya fara aika masa da mala'ika Jibril mala'ika jibril ya zo sa manzon Allah a cikin wannan kogo yace da manzon Allah iqra manzon Allah ce ma ana bi qari kai karatu ce ni ba mai karatu ne bai san karatu ba ya sake ce masa iqra kai karatu ce ma ana bi qari ni ba mai karatu ne ban iya karatu ba ya sake cewa da shi iqra kai karatu ce ma ana bi qari ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba. sai ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq manzon Allah ya ce fa akhadhani فغطني حتى بلغني من الجحيم haka ya kama ni ya matse ni da wuya ta wuya har sai da gumi ya ringa tarbiyo min ta kaina sannan ya sake ni ya ce iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam haka ya saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito manzo Allah hankalinsa ya tashi jikinsa ya rinka bari yana rawa ya fito daga wannan kogo ya karo gida hankalinsa ya tashi ina zai zo a kwantar masa da hankali shine gidansa wannan shine asalin gida ke asalin gida gurin kwanciyar hankalin mazaje ne asalin gida inda hankali zai kwanta ne gida ba gurin tashin hankali ba ne. to amma mun yanzu mafi yawanci gidajen sai suka zama nan ne gurin tashin hankali majalisa inda ake shan shayi a waje sai zama nan ne gurin kwanciyar hankali mazaje da yawa ba sa iya zaman gidajensu saboda tsananin bala'in mata kware kudo zai sha iska ya fi da ya zauna a gida wannan shine matsalar yanzu kenan wanda kuma asali gida Allah ya yi shi ne saboda idan mutum ya shiga wani irin yanayi a waje ya je huta idan an tayar masa da hankali wajen nema wajen sana'a wajen a gona a wajen aiki to sai ya dawo gida sai matar da kwantar masa da hankali shi yasa manzo Allah da ya fito sai tun karon gida to mu yanzu sai zama yawancin gidajen ba haka suke ba ya zama da ka dawo gidan ma gwara ka yi ta tafiya akan titi je ka fi samun lafiya da ka da ka da ka samu kwanciyar hankali a wasu gidajen da yawa ana samun irin wannan mutane ne wanda za su zo su ce maka wallahi malami da in zauna a gidana gwara na fito da na zauna bakin titi ya bi ka tambaye shi ka ce saboda me ce wallahi malam tsoron matata nake ji ba na so ma da ido da ita sai gaba na ya rinka faduwa kaga wannan wani irin masifa ne da yanayi to asalin gida inda ake komawa a samu nutsuwa shi yasa manzon Allah sai ya dawo gida ya dawo gida jikinsa yana rawa yana bari ana Khadija ta ta fahimce shi yace mata zammiluni da siruni kirife ne kirife laqad khashitu ala nafsi na shiga damuwa na shiga tashin hankali ina cikin tsoro sai ta ce kalla wallahi da Allah saurara kai hakuri lan yi ku ziyarka Allah ba abada Allah ba zai kunyatar da kai ba Allah ba zai kunyatar da kai ma'ana ta sa ya mutu ta ce ka kwantar da hankalinka wanda Allah ka daina damuwa Allah ba zai kunyatar da kai ba saboda kana da waɗansu ɗabi'u da wasu sifofi da tasilur rahim wa taksibul ma'lum wa ta'inu ala na'ibil haqq wa tuqra bayt saboda kai kana sada zumunci wanda baya da shi ma kana zuwa kana nemowa kana bashi kana goyon bayan gaskiya kana taimakawa kana kula da baki kana kaza ka ta faɗi waɗansu sifofi na mutanen ƙwarai ta ce to tun da kana da irin waɗannan halaye Allah ba zai kunyata da kai ba dan hankalin manzo Allah ya kwanta to wannan ita ce na Khadija Allah ya kare yadda a gare ta shi yasa wata rana kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nana Khadija ta ɗauko kayan abinci za ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dandanan kafin ta kawo sai Allah ya aiko mala'ika Jibril gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala'ika Jibril ya zo gurin manzon Allah ya ce ya Rasulullah ya Muhammad ga matakka nan Khadija ta taho za ta kawo maka kayan abinci. Idan ta zo Allah ya ce ka gaishe ta kuma Allah ya ce ka yi mata albishin da gidan aljanna. kuma gidan aljanna na nutsuwa na hutawa inda babu wani hayaniya a cikinsa wa aka yi wannan aiken na na khadija waye dan aiken mala'ika jibrilu waye yayi aiken Allah subhanahu wa ta'ala da me aka yi aiken da gaisuwa da gidan aljanna Allah ya aiko mala'ika jibrilu yana gaishe ta kuma yana yi mata alkawari da gidan aljanna wannan sune bayan Allah kenan yanzu ke yanda muke zaune ɗan nan kawai sai a ga wani ɗan sanda ya shigo nan a ce ina aisha ko ina hafsa gani gwamna ne ya aiko ci a baki kujerar maka ya za ki ji a lokacin ina jin sai kin ma canza magana da mutane saboda kina ganin gwamna ya san ki ya baki kujera to ita ba magana gwamna ake magana Allah Allah ya aiko mala'ika jibrilu ba wai ɗan sanda ko wani ba faɗi mala'ika aka aiko ya zo ya gaya wa annaba Allah yana ganshe ta kuma ya gaya mata ya ba ta gidan aljanna waye sai ba da aljanna Allah Allah bayan Allah kuma sai ba zai ba da aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai za su baki aljanna ko dai Allah ya baki aljanna ko manzon Allah ya baki aljanna kuma duk wanda ya baki aljanna a cikin su ta bayu ba wanda ya sai kwaci amma idan ban da waɗannan in ban da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ya baki aljanna komin girman shehuntakarsa ko waliyinsa ko waye shi ko wani irin malami ne ki ce malam ka taimaka ka bani kuɗin ta in sai gida a Abuja ba dai baki kuɗin aljanna ki ce a malam da Allah a ba aljanna ba ni kuɗin sai in je in sai gida a bina ko in sai gida a bunda ya fi sauki dan ƙarya yake ba zai baki aljanna ba ba wanda ya isa ya baki aljanna sai Allah to Allah ya bata aljanna kuma Allah yana gaishe ta kaga haka bayan Allah to wannan ita ce na Khadija wanda manzon Allah ya rayu da ita kuma kusan ƴaƴan manzon Allah guda shida dun nata ne a cikin ƴaƴanta akwai shugabar mata a gidan aljanna ita ce na Fatima Allah ya kare ta na Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce shugabar matan gidan aljanna kuma a cikin jikokinta akwai shugabannin samari matasa a gidan aljanna su ne alhassan wal hussein wannan fa ita ce na na khadija to irin albarkar da Allah ya mata to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zauna bai auri wata ba har sai da Allah ya sa ta bar duniya manzon Allah ya auri matarsa ta biyu matar manzon Allah ta biyu da ya aura ita ce Sauda bintu Zamara ita ce matar da manzon Allah ya aura ta biyu ita kuma wannan baiwar Allah dattijuwa ce dan ana cewa ta kusa shekara hamsin lokacin da manzon Allah ya aure ta ta ce sauda bintu zama'a manzon Allah ya aure ta ne bayan na na Khadija ta rasu sai ya aure sauda to ma so sauda ma ya aure ta mana na Khadija ya rayu da ita gaba ɗaya a Makka kuma ta rasu a Makka tun kafin ya hijira daga Makka zuwa Madina ita ma sauda din a Makka aka aure ta kuma a Makka aka tare da ita kuma manzon Allah ya yi hijira da nana sauda daga makkanin zuwa madina ba a madina ya aure ta ba to matar manzon Allah ta uku wadda manzon Allah ya aura ta uku ita ce nana Aisha Allah ya kare yadda aure ta ita ma manzon Allah ya aure ta a Makka an daura aurenta da manzon Allah a garin Makka amma manzon Allah ya tare da ita a garin Madina sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam nana Khadija ita ce manzon matar manzon Allah ta uku da manzon Allah ya aura kuma ita kadai ce a cikin dukkanin matan da manzon Allah ya aura ita kadai ce budurwa Aisha nana Aisha ako nana Aisha nana Aisha ita ce matar manzon Allah ta uku kuma ita kadai ce manzon Allah ya aura a matsayin budurwa sannan manzon Allah ya aure ta a Makka ya tare da ita a garin Madina nana Aisha kowa ya san wace ce ita kuma kowa ya san wane ne babanta na farko dai babanta dan aljanna ne shine babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar Aisha bintu Abi Bakr ne na biyu yayarta ita ce nana Asma bintu Abi Bakr ita ma yar aljanna ce na uku kananta Abdurrahman ibn Abi Bakr shi ma dan aljanna ne sannan ita ma nana Aisha yar aljanna ce wannan shine gida mai albarka ce gida mai albarka gidan sayyidina Abubakar na Aisha yar manzo yar sayyidina Abubakar ce Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi a dukkanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu malama kamar ta babu malama kamar ta dan manzon Allah ya rasu tana yar shekara 18 manzon Allah ya rasu tana shekara 18 kuma bayan manzon Allah ta yi shekara wajen 40 da wani abu shi yasa rayuwarta ta yi tsawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya bata bata ya bata dama ta yi ta karantar da sahabbai ta yi ta karantar da sahabbai tana daga cikin sahabbai guda bakwai wanda suke da yawan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malama ce malamar hadisi ce malamar fiqh ce kuma ƙwararriya ce wajen karantarwa nana Aisha Allah ya kare ta gare ta ta haɗu da jarrabawa a rayuwarta wanda munafukai suka yi mata sharri suka yi mata kage suka ce ai ga abin da faru tsakaninta da Sufyan ibn Mu'attil karshe Allah ya wanke ta da ayoyi sama da guda goma a cikin suratul Nur wanda ake karanta su a matsayin Qur'ani ana Aisha Allah ya kare da gare ta wata rana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗu suka yi suka tattauna suka ce to gaskiya fa mun ga duba halin da muke ciki mu a matsayinmu na matan manzan Allah sallallahu manzan Allah shine shugaban musulman duniya gaba ɗaya amma idan muka kalli irin matan shugabannin farisa da rum matan manya-manyan arnan duniya a yanzu za mu ga irin kwalliyar da suke yi da irin gwalagwalan da suke sawa da irin abin da suke samu ba ma sawa so da haka gaskiya mu wakilta wasu su je su samu annabi sallallahu alaihi wasallam su gaya masa kuma fa ya kamata mu zama manyan mata mu dinga sanya irin abin da waɗancan matan suke sanyawa ya kamata ma a upgrade ɗin ya rasulallah cikin nan suka wakilta wasu daga ciki mutum biyu suka wakilta suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab ce da Aisha suka samu manzon Allah suka ce ya rasulallah gaskiya mu mata manzara mun haɗu da yi mun tattauna mu ma ya kamata a rinka yi mana irin yadda ake wa ragowar matan arnan duniya mu ma mu dinga sa kaza muna sa kaza muna sa kaza maza Allah ce tuma matsala na ji bari mu ga abin da Allah zai yi. bayan dan lokaci kaɗan sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabi kulli يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها na'am إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا na'am وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة na'am فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyu sai Allah ya saukar da aya akan abinda matan abinda matan annabi suka dina Allah ya ce ya kai wannan annabi qul li azwajika ka faɗa wa matanka Allah ya ji duk abin da suka amma ka faɗa musu in kuntum la turidun al hayata dunya wa zinataha idan rayuwar duniya suke so da kyalekyalen duniya fa ta'alai da ce maza su zo umatti'ukunna za mu ji yadda su daɗin duniya din duk abin da suke so a basu na duniya za a basu wa usarrih kunna farahan jamila amma za a sa manzon Allah ya sake su amma za ka rabu da su za ka sake su saki mai kyau za a basu duniya da abin da ke cikin duniya din amma ba za a yi wannan rayuwa a gidanka ba shi ne sai ka rabu da su wa in kuntum la turidun Allah wa rasulahu amma idan Allah suke so manzon Allah suke so wa daral akhirah kuma suna son gidan lahira Inna Allah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima to ka gaya musu Allah ya tanadan musu da lada mai girma idan suka yi haƙuri da yanda suke a yanzu Allah zai ba su gidan aljanna zaɓi biyu ne ko dai a ba su abin da suke so a duniya amma manzo Allah zai rabu da su ko su yi haƙuri da yanda suke za a ba su aljanna wannan zaɓin aka ba su to da aka sukar da wannan aya sai manzo Allah ya fara kiran waɗanda aka yan aikin wakilan su ne suna na Aisha sai fara kiran na Aisha Allah ya da Hafsa sai fara kiran na Aisha Allah ya kare da Aisha sai to ya Aisha game da abin da kuka nema ga abin da Allah ya ce za a ba ku duk abin da kuke so a duniya amma za a sa na rabu da ku amma idan kunya da za ku zauna da ni a haka kuna son Allah da manzon Allah da lahira to Allah zai ba ku aljanna to da haka ki zaba wanda kike so amma kafin ki zaba dan girman Allah ki je ki shawara da iyayenki ki ba su labari dama wancan mitin din da suka yi ba wacce ta faɗa wa iyayenta ku je ku shawara da iyayenku ku ba su labari sai mu ji menene zabu nana Aisha ta ce cewa haba ya rasulullah yanzu a bani zaɓin duniya da Allah da manzan Allah da lahira da aljanna har suna ji na shawara da iyayena wallahi ni dai na zaɓi Allah da manzan Allah da gidan lahira Allah ni dai na haƙura na amince in ci gaba da rayuwa da kai a haka don na samu aljanna to da wannan ne ya nuna matan manzan Allah ‘yan aljanna ne saboda dukkaninsu sun zaɓi Allah da manzan Allah da gidan lahira sai manzan Allah ce to shikenan bari in bi su ɗaya bayan ɗaya in faɗa wa kowace abin da ya faru in faɗa wa kowace abin da Allah ya ce bari bisu ɗaya bayan ɗaya sai na na Aisha ta ce to ya Rasulullah ni dai dan Allah ina neman alfarma idan ka bi su ɗaya bayan ɗaya ɗin nan dan Allah kar ka faɗa musu ni abin da na zaɓa kar ka faɗa musu abin da na zaɓa ku gane hikimar zancen idan ka je za ka gaya musu ka ce kowace ga abin da Allah ya ce ni dai na zaɓe na zaɓe ka don Allah karka ce ni ma ga abin da na zaɓa ka shi ka jale su kowa ya ra'ayinsa kowa ya ra'ayinsa na wannan shine ɗabi'ar mace kishi saboda ita ta samu bal Allah ya san in ka balle ba da samu wanda ka ce ita da Allah abinda take neman alfarma manzo Allah kare ya faɗa wa ragowar matansa cewa nana Aisha fa na faɗa mata ga abinda ta zaba manzo Allah ka faɗa haka manzo Allah ya ce ba alheri bane sai na faɗa musu kuma kowace ta zaba Allah da manzo Allah ba wacce ta zaba duniya wannan ne yake nuna dukkanin matan manzon Allah yan aljanna ne to wannan ita ce na Aisha Allah ya kare da gare ta matar manzon Allah ta uku matar manzon Allah ta hudu wadda ya aura ta hudu ita ce Hafsa bint Umar Hafsa a gidan Sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare su gaba daya auren Hafsa akwai abin mamaki Hafsa tana da miji mijin Hafsa an kashe shi ne a gurin yaki sunan mijinta kunais ibn huzafa shine wanda ya fara auren hafsa ƙarshe aka je wajen jihadi aka kashe shi yin shahada to bayan an kashe mijin na na hafsa sai babanta sai da na umar sai alkawari ya ce ni kuma sai na nema mata miji sai ya je gurin abokinsa sai da na abubakar ya ce ya ababakar ka san ya ta dai mijinta ya rasu ko eh kuma ta gama idda kana da buƙatar kai aure in baka ita suna wakarin ce a'a ka bani lokaci zan yi shawara to abin bai masa daɗi ba sai ya tafi gurin ɗaya abokinsa sai na Usman ya ce ya Usman ka san dai yata wajen ta rasu kuma ta gama idda kana da buƙata na baka ita ka aura sai na Usman ya ce gaskiya ni yanzu ban tashi aure bayan zan yi aure ba sai na Umar bai jira kan wannan abin ba ana nan ana nan kawai sai manzon Allah ya aiko yana so zai aure ta sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abubakar ya kira sayyidina Umar yace sayyidina Umar lokacin da ka zo guri na kace na nemi auren yarka na faɗa maka ni ka bani lokaci na ga ranka na ga baka ji daɗi ba kamar ka damu yace to a lokacin manzon Allah ya, ya fara neman shawara ta ne yana so zai neme ta ya aure ta yace bai kamata ni kuma da nemi matar da manzon Allah yake so zai aura ba wala ka ji dalilin da yasa ni ban karɓa ba da wani abu ba shi ke nan manzon Allah ya aure ta Allah ya ƙara yadda a gare su gaba daya to wannan yana nuna mana yadda iyaye maza suke nema wa ƴaƴansu mata mazaje amma mu yanzu da yanzu ne irin wannan lokacin kana da ƴa mijinta ya rasu ka tafi gurin abokinka ka ce zo ya aure ta ai wata idan babarta ta ji a in ba a yi wasa ba sai an yakin badar haka kawai ka je ka aura mata tsoho sa'anka dan me ka cutar da yarinya haka kuma yawanci ake da ka tana gani ai bai kamata ba wasu ma suna gani wai illa ne wai mutum ya nema wa yarsa miji ba illa wani musulunci ya bada dama gwara ka je ka nema mata da wani wanda zaka nema ai ka san halinsa da ɗabi'unsa kuma a musulunci ba laifi ba ne dan ka ce wani ga ya ta nemi wallahi ba zai ba zan yi aure ba matsala ba ne menene sahabai sun yi wannan ba wani tashin hankali ba wani abun kunya ba ne sha ya halatta mutum ya nema wa yarsa miji ya halatta uwa ta nema wa yarsa miji na kwarai wannan ya halatta babu laifi da da ta ne can wani fandarare lalatacce ya zo ya auriyar wanda ba a san wane ne shi ba wannan shine abin da ya faru ga nana Hafsa Allah ya kare yadda a gare ta manzon Allah ya taba sakinta ya taba sakinta bayan manzon Allah ya sake ta sai Allah ya aiko mala'ika ya bikonta ita mala'ika ne ya miƙo ta da aka suke ta mala'ika da zuru ya zo gurin manzon Allah sai ce ya rasulullah Allah ya aiko ni ya ce matarka na na Hafsa da ka sake ta kame da ita mala'ika ne mai biyu da aka sake ta ya ce saboda me mala'ika ce saboda li'annaha sawwama qawwama mace ce mai yawan sallar dare mace ce mai yawan azumin nafila kuma wa zaujatuka fil janna kuma matarka ce a gidan aljanna sura kabe da ita wannan ya nuna kenan ashe mace idan kina so ki mutunci da girma a wajen Allah da wajen mijinki ki kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu inda dama ki rinka yawan azumin nafila azumin litinin da alhamis ki rinka yawan yi yana kau da fitina a gidan miji yana kawo zaman lafiya sannan ki rinka yawan sallar dare in kina da matsala da mijinki ki rinka sajjada kina yawan sallar dare kina roƙon Allah ya daidaita tsakaninku Allah ya daidaita tsakaninku insha Allah Allah zai gyara tsakaninku duk wata fitina da ke tsakaninku da izinin Allah za ta wuce wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wannan ita ce na Hafsa matar manzon Allah ta hudu ita ce ta biyar ita ce Zainab bintu Khuzaima Zainab bintu Khuzaima wadda ake kiranta da ana yi mata lakabi da ummul masakin uwar miskinai saboda kyauta da bayarwa da tausayawa talakawa ta rasu ita ta auri manzon Allah ba su daɗe ba ko shekara ɗaya ba ta yi da manzon Allah ba Allah ya mata rasuwa tana auren manzon Allah ‘yan watanni kaɗan Allah ya karɓi rayuwarta ita ce wadda ta auri manzon Allah manzon Allah ya ta rasu ta bar manzon Allah ita ce ta biyu na na Khadija ta farko sai Zainab bintu Khuzaima Allah ya kare yadda a gare ta mace ta shida daga cikin matan manzon Allah ita ce Ummu Salama ita ce matar da ya aura ta shida wadda sunanta Hindu bintu Abi Umayya yar gidan abu umayya ma'ana yar uwar mu'awiya ita ce hin ummu salama allah ya kare yadda a tare da ita afuwan kai ashe ummu habiba ce yar uwarsa ita sunanta ummu salama sunanta hind bint abi umayya ita kuma wannan matar malama ce malamai suna ta min afqahi nisa'i sahabiyat tana daga cikin matan sahabbai wanda suke da ilimi na addini malama ce sosai ta san shari'ar musulunci ta san addini ta san hukunce hukunci kuma mace ce wadda Allah ya mata kaifin hankali da basira wannan baiwar Allah ɗin matar manzon Allah ta bakwai ita ce Zainab bintu Jahshin radiyallahu ta'ala anha Allah ya ƙara yadda a gare ta ita Zainab falalatta shine a sama aka ɗaura aurenta a fadar Allah Allah ne ya ɗaura aurenta ita ita ba da ba da ba waliyanta bane ba a nemi izinin waliyanta ba ba a nemi izinin ba ba a nemi yardan waliyanta ba Allah ne da mala'iku suka ɗaura aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita falalar da Allah ya mata kenan Allah ne da mala'iku suka ɗaura aurensa ita ce Zainab bintu Jahshin Allah ya kare ta a gare ta matar manzon Allah ta tara ita ce juwairiya bintul haris juwairiya ita ce matar da ya aura ta tara wannan bai wannan wannan mata baiwar Allah aurenta da manzon Allah yayi sai ya janyo albarka a cikin family ɗinta gaba ɗaya da family ɗinsu ba abin da ba amma aurenta sai Allah ya sanya albarka a cikin family na na banil musala ita wannan baiwar Allah matar manzon Allah ta goma ita ce ummu habiba ita ce ummu habiba wadda ake kiranta ramla binta abi sufyan ramla binta abi sufyan wadda manzon Allah an daura mata aure tana habasha ta yi hijira zuwa habasha aka daura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe manzon Allah yana Madina sai bayan an daura auren sannan ta dawo ashe ba laifi bane idan mace tana wani gari dan an daura mata aure ko da ba ta nan ko da ba zaura ce ko da buduwa daga baya za ta iya dawowa matar manzon Allah ta gaba ita ce Safiya bintu Huyay Safiya bintu Huyay ita wannan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata soyayya da kauna a lokacin aurenta da lokacin aurenta manzo Allah ta zo gida manzo Allah zai dauke ta akan abin hawa za su tafi za a dora ta akan abin hawa za a tafi haka manzo Allah ya sunkuya ta ta dafa a ta dora kafa ta akan cinye manzo Allah ta hau wannan abin hawa kuma a gaban mata a gaban ragowar matan wannan ya ja mata tsangwama daga cikin waɗansu matan karshe har ta kai ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata suna cewa ita dangin Yahudawa ce domin ta asalinta an samu ta ne daga abin din khaibar yahudawa suna suna aibanta ta wata rana ta kai kara gurin manzon Allah manzon Allah ya ce da ita daga yau duk wanda ta duk wanda ta kara ce miki ke yar yahudawa ce ki ce da su a cikin su gaba daya su wane wace ce a cikin su wanda kakanta ya zama annabi ke ku kakanki annabi ne sannan kanin kakanki ma annabi ne kakanki annabi Musa ne kanin kakanki annabi Harun ne su ku a family din su waye iyayen suka zama annabawa babu tun daga lokacin ku da ta faɗa musu haka shikenan aka shiru magana ta wuce kaga ta yi alfahari da asalinta na annabci da manzanci matar manzon Allah ta ƙarshe ita ce maimuna bintul harith maimuna bintul harith Allah ya ƙara yadda a gare ta wannan ita ce matar manzon Allah ta ƙarshe kuma ita ce ma- ƙarshen matar da manzon Allah ya aura daga ita manzon Allah bai sake aure ba Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwar shi ya koma ga Allah kuma ita ce cikon mata na tara wanda manzon Allah ya rasu ya ainihin wato basu Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare su gaba ɗaya waɗannan su ne wa azwajuhu ummahatuhum waɗannan matan manzon Allah dukkaninsu iyayen muminai ne kowa iyayensa ne bai halatta a wulaƙanta su ba bai halatta a zage su ba bai halatta a ci mutuncinsu ba bai halatta a aibanta su ba yadda za ki mutunta mahaifiyarki haka za ki mutunta matan manzon Allah ma fiye da mahaifiyarki yadda za ka mutunta mahaifiyarka haka za ka mutunta matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka dole ne a girmama su a kula da su ce sa baya halatta wani ya aure su kamar yadda ba za ka auri babarka ba haka ba za ka auri matan matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba kuma kowace ɗaya daga cikin waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hikima da ta sa manzon Allah ya aure su kowace akwai hikima da za a koma tarihi za ka samu kowace akwai hikima da ta sa manzon Allah ya aure su sannan kamar yadda muka faɗa gaba ɗayansu manzon Allah ɗaya ce kawai ya aure ta tana buduwa ita ce nana Aisha Allah ya kare ta gare ta malamai suna cewa manzon Allah ya aure ta tana yar shekara shida ya tare da ita tana yar shekara tara wannan ba abin mamaki ba ne yanayin halitta ne ko mu a yanzu akwai akwai inda za ka samu wani bangare yarinya yar shekara goma ta fara al'ada wani wajen kuma sai ka samu sai ta kai shekara sha biyu wani wajen ma sai yarinya ta kai shekara sha hudu za ta fara wani wajen ma sai ta kai shekara sha biyar ya danganta da yanayin halittar mutum da kuma yanayin inda mutum yake rayuwa shi yasa a musulunci malamai suna cewa ya halatta a ɗaura wa mutum aure da yarinyar da bata balaga ba amma bai halatta ya tare da ita ba sai bayan ta balaga amma idan an ɗaura masa aure da ita in bata balaga din ba to waɗansu ɗawainiyar na aure ba su hau kan shi ba ma'ana ciyarwa da shayarwa ba wajibi bane ya yi mata gurin zama ba dole bane ya bata tun da bai tare da ita ba saboda ciyarwa da shayarwa da gurin zama suna da alaka ne da bangaren tarewa shi yasa malamai suka ce ko da matarka ce idan ta ki amincewa da kai to bai halatta ka ci da ita ka tufatar da ita ba domin wannan yana da alaka da ciyarwa da tufatarwa shi yasa ba abin mamaki ba idan an ce manzon Allah an daura masa aure da ita na shekara shida a musulunci ko da shekara biyu ce ma ya halatta a daura maka aure da ita sai dai bai halatta ka tare da ita ba sai bayan ta balaga ko da shekara nawa za ta wannan shine ka'ida so da haka waɗannan su ne matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ku ji da yawa ƴan shi'a suna bata su suna aibanta su suna cin mutuncin su har suna tawaye matan manzon Allah ba ahlul baitin sa bane to yanzu idan ka cire matan mutum ka ce ba iyalan gidansa bane ba ahlul baiti bane to su waye ahlul baiti wannan ba gaskiya bane musamman waɗanda suka fi batawa din su ne fitattun na na aisha da na na hafsa kuma musamman ma na na aisha ba irin batanci da jefa kalmomi wanda yan shi'a ba sa yi shekaru kusan bakwai ko biyar da suka wuce akwai wani zindikin dan shi'a lalataccen dan shi'a asalinsa dan kuwait ne ana kiransa yasirul habib asalinsa dan kuwait dan kasar kuwait ne daga baya saboda zagin sahabbai da cin mutuncin sahabbai wet suka kwace nationality din shi kuma suka kore shi daga ƙasa ya koma london yana zama a ingila yana zama a london yana jin shekara biyar ko bakwai ne ya yi wani maulidi wai maulidin da ya yi shi ne wai maulidin fasikancin na na aisha to da tsabar lalacewa ya gayyato tantiran arna da zindigan yan shi'a suka dinga tsinewa na na aisha albarka a wannan gurin saboda su lalatattu ne wannan shi ne shi an ci guba ne duk wanda yake da aƙida shi an ci yanzu tsoron Allah ya daina aƙida ce ta kafirci aƙida ce ta zagin sahabbai aƙida ce ta cin mutuncin bayan Allah kuma duk wanda yake nema ya taɓa sahabbai wallahi annabi ya taɓa duk wanda ya taɓa matar manzon Allah ya taɓa annabi ta yaya Allah zai haɗa auren manzon Allah wanda ya fi kowa a wajen Allah da lalatacciya Allah ya ce alkhabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wal tayyibuna lil tayyibat wal tayyibatu lil tayyibin mata manzon Allah tsarkaka ne shi yasa Allah ya haɗa su da wanda ya fi kowa tsarki aure shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ɗan shiya suna da wata aƙida mai guba idan ka ce da su haka sai zo maka da wata aƙida da ake kiranta albada muguwar aƙida ce cewa wai abin da yasa Allah ya aura manzon Allah na na Aisha wai a lokacin Allah bai san za ta lalace ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga sun danganta wa Allah jahilci wai sai daga baya Allah ya gano za ta lalace amma da Allah ya san za ta lalace da bai hada wurin ba kenan sun mai da Allah jahil sun danganta wa Allah jahilci ta'ala Allahu an zalim Allah ya ɗaukaka daga irin wannan miyagun kalamu na 'yan shi'a shi yasa dole ne sai kun yi taka tsantsan ku tsaya akan sunna kam duk wani abin da ya shafi shi an ci kun nisance shi kuma ku ja hankalin 'yan uwanku mata cewa su ji tsoron Allah su nisanci duk wata aƙida ta shi an ci don ba aƙida ba ce da kyau aƙida ce ta kafirci aƙida ce da za ta kai mutum da za ta iya kai mutum zuwa ga wuta idan bai tuba ba Allah ya sa mu dace ina gani kamar lokaci yayi ya kamata mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladar abinda muka kusur ubangiji Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa